السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله alaikum salam wa rahmatullah
godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sace kadar haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na almuhajirun da ke nan ningi domin ci gaba da tafsirin ciki alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratu ali imran jiya mun tsaya ayata 22 insha Allah yau kuma za mu tashi ayata 23 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu amin yau muna 20 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da tara ga watan uku shekara ta 2026 miladiya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
طيب الله تبارك وتعالى yace alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab shin ba ka san waɗanda aka ba su wani rabo na daga littafi ba ko alam tara baka gansu ba min alkitab wanda aka ba su wani rabo na daga wato littafi yud'auna ila kitabin yud'auna ila kitabillah ana kiraye su zuwa ga yin hukunci da littafin Allah liyahkuma bainahum dan littafin yayi hukunci tsakankanin su thumma thumma yatawalla fariqun minhum wa hum muridun sa'annan sai suke jibintar wani bangare daga cikin su suna masu kauda kai daga barin gaskiya suna masu kawar da kai daga wato kiran da ake musu da riko da wannan littafi zalika bi annahum qalu haka kuwa saboda su suna cewa ne lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wuta ba za ta shafe mu ba ma'ana ba za mu shiga wuta ba sai dai 'yan kwanaki wanda suke ma'aduda ta 'yan kidayayyu kawai wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun ya ruɗe su cikin addinin su abin da suke kirkira ma'ana cikin san zuciyar tasu wannan batan da suke kai sai wannan abin wato ya ruɗe su irin abin da suke kirkira na ƙarya din fa kaifa idza jama'nahu li yawmin la rayba fihi Allah tabaaraka wa ta'ala ce fa kaifa yaya halinsu zai kasance idza jama'anahum idan muka tattara su muka hada su li yawmin la riba fi a cikin yinin da babu kokonto a cikin su sai ya faru wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat aka mika wa kowace rai aka zuba mata duk abin da ta aiwatar a cikin littafin ta wa hum la yuzlamun alhali su ba za a zalunce su ba ba za a kara musu ba kuma za a rage musu ba alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi shin bakka kallo wasu malamai suna cewa idan ka ce alam tara ana nufin ba ka sani ba masu yahudawan madina a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda sun yi rayuwa tare to yana kallon su umma shi sa suke cewa alam tara ana nufin da ya gani din ko kuma da alam tara ba ka sani ba illa allazina utu nasiba min alkitabi zuwa ga waɗanda aka ba su wani kaso na daga littafi wane ne littafin shine malamai suke sabani magabata wasu suke cewa littafin nan ana maganar wato alqur'ani wasu suka ce a ana nufin at-taura allazina utu nasiban din kuma sune yahudawa an ba su littafi to baka gansu ba su ana kiraye su yud'auna ila kitabillah ana kiraye su zuwa ga littafin Allah nasiba min alkitab kasan da aka ba su wannan shi wato at-taura ne amma yud'auna ila kitabillah wannan shine wanda aka yi sabani din cewa at-taurar ake nufi ko kuma al-qur'ani an samu ruwaya daga qatada yake cewa littafin da ake kiraye su zuwa gare shi shine al-qur'ani an kuma samu wata ruwaya cewa wanda ake littafin da ake kira su zuwa gare shi shine wato at-taura din mana inda sun bibice ta sun imani da ita cikakken imani za su ga a ciki akwai taujihin cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo su imani da shi an rawato daga dahaq shi kuma rawato daga malamin sa abdul abbas yake cewa inna allaha ta'ala ja'ala al-qur'ana hukman fi ma bainahum allah ya sanya qur'ani ya zamto mai hukunci tsakankaninsu wa bainar rasulihi sallallahu alaihi sallama da kuma tsakanin manzansa sallallahu alaihi sallama ya ce fa haka mal qur'anu al yahudi wan nasara al qur'ani sai hukunci a bisa yahudawa da kuma nasara annahu ala ghairi al huda cewa abinda suke kai yanzu ba shirya bane amma fa'aradu anhu sai suka kawar da kai cewa wannan shine littafin wato al qur'ani kenan haka nan akwai wata ruwaya daga Abdul Abbas cewa sanadiyar saukar ayar shine wani mutum ne da wata mata sai suka yi zina daga cikin mutanen khaibar yahudawan khaibar sai ya zamto a cikin littafinsu cewa za a jefe su ne shine hukuncin sau da haka su kuma suna ganin ba sa so su aiwatar da wannan littafi din a ba sa so su aiwatar da wannan hukuncin kamar da ba a cikin alkawar sai waɗansu suka ba da shawarin cewar a je gurin annabi sallallahu alaihi wasallama a tambaye shi idan hukuncin gurinsa bai kai na cikin taura ba to shi kenan sai a yi amfani da nasa kaga san zuciya kenan ma'ana dai na farko sun tabbatar da cewar abin da yake faɗa daga Allah da yake amma su za su imani ba kuma za su ɗauki daɗi inda in ya biya bukatar su sai su yi aiki da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tu'minuna bi ba'd al-kitab وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ya za ku rika ɗaukar wani ɓangare ku imani da shi ku watsar da wani ɓangare duk wanda yake wannan yana da ɓata a gidan duniya gobe da kiyama kuma yana da azaba mai zafi mai radadi saboda ka sai suka ce aje gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a tambaye shi idan hukuncin da yake gurin sa bai kai ayi rajamu ba to sai a ɗauki nasa ayi amfani da shi da aka je suka je gurin annabi sallallahu alaihi wasallama cewar ga wani da wace sun yi zina kuma dukkan su ma'aurata ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su to ku kawo at-taura aka tafi za a dauko at-taura ya ce wane ne wanda yafi kowa sanin at-taura a cikin ku suka ce wani mutum ne yana da ido daya wannan yafi kowa ilimin at-taura ana ce masa ibnu suriya sai ya ce ku je ku zo da shi da aka zo da attaura aka zo da shi wannan ibn suriya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi ya karanta da yazo ci gaba da karatu yana karanta attaura yana karanta attaura da yazo dai ayat da ta maganar rajamu sai ya sa tabanin sai sai danne sai ya karanta gaba ya tsallake to akwai abdullah bin bin salam shi kuma bai yahudi ne musulunta to shi ya san attaura kuma ya san rufa-rufa din yahudawa yaji ya karanta an tsallake gurin ya rufe sai abu dan suru yake cewa ya rasulullah ya rufe ta ne ya rufe daidai inda ta yi magana cewa a jefe su din sai ce sai kama hannun sai ya dauke sai ce to sake karantawa sai gashi a cikin littafin karara cewa idan an yi zina wato tsakankanin mai aure da mai aure mace to a jefe su shine Allah tabaraka wa ta'ala yace alam tara illal ladina utu nasiban shin baka ga waɗanda aka ba su wani rabo na daga minar kitab minar daga littafin yudu auna ila kitabillah ana kiraye su zuwa ga littafin Allah ne hukuma bainahum dan ya hukunci tsakankanin su thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun sannan suke jibuntar wato wani bangare na kansu da kansu su yarda da abin da juna suka yarda da shi suna masu kawar daga kan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ce zalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat saboda suna cewa ne ko da ma sun shiga gidan wuta sanadiyar kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma kafirce alqur'ani ai kwanaki ne kadan za a fito daga baya wannan ita ce mummunar aqidar su a ce idan an mutu din ma ai kadan ne za a shiga wutar in ma ta kama kenan to kaga duk mai hankali ai ba zai lamun cewa abinda zai saka shi shiga wuta ba ko da kuwa na minti ɗaya bane wahum mu'ridun suna masu kawar da kai Allah tabaraka wa ta'ala yace wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftarun abinda suke kirkira shi ya rude su da kansu suke kirkiro abu kuma sai su hau kai su zauna fa kaifa idza jama'anahum li yawmin Allah tabaraka wa ta'ala yace yaya zamu tattara su yaya idan muka halin su zai kasance idan muka tattara su li yawmin la rayba fi li dinna ana nufin fi mana fi yawmin la rayba fi yaya halinsa zai kasance idan muka tattara su a yinin da yake babu shakka a ciki tabbas sai ya faru shi ne yinin alkiyama babu kokonto akan za a tashi alkiyama wannan tabbas ne za a tashi alkiyama wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat kowace rai aka bata abin da ta aiwatar wa hum la yuzlamun kuma su rai ba za a zalunci kowa ba kowa ya ga kyakkyawa a cikin wato mizanin sa gobe alkiyama shi ya aiwatar kowa ya ga mummuna kuma shi ya aiwatar Allah tabaraka wataala ce faman ya'mal mithqala dharratin khairin yarahu wa man ya'mal mithqala dharra shi ma kuma sharrin yarahu duk wanda ya aikata misalin kwayar zarra na daga alkhairi zai ga wannan duk wanda ya aiwatar sharri ko da misalin kwayar zarra shi zai ga wannan Allah tabaraka wataala wa hu yace wa hum la yuzlamun su mutane ba za a zalunce su ba ba za a rage ba ba kuma za a kara zunubi ba na'am
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب طيب الله تبارك وتعالى يقول قل اللهم كشي يا الله ملك الملك مملك الملك تؤتي الملك من تشاء الله kai kake bada mulki ga wanda kaso تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء الله تبارك وتعالى kai ne wanda kake daga wanda kaso Allah tabaraka wata'ala ya ce wa tanzi'ul mulka mimman tasha sai kake cire ka karbe mulki daga wanda kaso wa tu'izzu man tasha'u ka daukaka ka daga wanda kaso wa tudillu man tasha ka kuma kaskantar da wanda kaso biyadikal khair alkhairi a hannunka yake innaka ala kulli shay'in qadir kai mai iko ne akan komai subhanahu wata'ala tulijul layla fin nahar ya Allah kai ne wanda kake shigar da dare a cikin yini wa tulijul nahara fil layl kai kuma kake shigar da yini cikin dare wa tukhrijul hayya min al-mayyit kai kake fitar da rayayye daga matacce wa tukhrijul mayyita min al-hayy kuma kai kake fitar da matacce daga rayayye wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab kai ne kake azurta wanda kaso ba tare da lissafi ba ba tare da hisabi ba malamai sun yi maganganu da yawa akan menene sabab na saukar wannan aya qul illahumma malikal mulk alwahidi a cikin littafin sana asbabun nuzul yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya mulkin Farisa da Rom ga al'ummarsa ya zamto Faris da Rom ya zamto duka karkashin mulkin musulmai ne Farisa kuma a wato Rom shine yankin Iran da Iraq wannan guraren su ne wato rumawa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda alwahi ya ambata ya ce ya roƙi Allah tabaraka wata'ala ya ba da mulkin wannan gurin ya dawo ya zama yana hannun musulmai sai Allah tabaraka wata'ala ya ce qul illahumma kace kawai ya Allah malikal mulki kai ne mamallakin mulki kake ba da shi ga wanda ka so idan Allah ya ga dama sai ya baya subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito cikin hadisi yake cewa Allah tabaraka wata'ala ya tattaro min wato ƙasa ya matso da duniya ya ce fara'aitu masharikaha wa magaribiha sai na ga bangon duniya ta ɓangaren gabar har ƙarshe sai da in gani in ji annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ta yamma sai da na ga har ƙarshen duniya ɗin amma ba taɓa ganin ƙarshen duniya babu duk tafiyar da ake fa a jirgi a yi me a yi me kawai gajiya suke siyo kwana ba wanda ya san ina ne iyakacin duniya ɗin wasu dai suna cewa kawai dai idan aka je aka ga ruwa aka yi tafiya aka an gaji a ce to an ga bangon duniya wasu suna cewa najeriya ma bangon duniya ce ta kudu saboda tana haka ba san wace ƙasa ake logi ake nan haka ba sai dai kwa ɗanyi haka kwa ɗanyi haka amma dai nan babu wata ƙasa saboda ya ce to mu ma muna bangon duniya daga nan to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ƙarshen duniya gaba ɗaya yace duka Allah tabaraka wa ta'ala yace inna Allah zawali al-ard fara'aytu mashariqiha wa magharibiha sai ya ce sai Allah ce da ni wa inna mulki ummati sayablugu ma zuliyali minha mulkin wannan al'ummatawa sai ya je inda aka nuna mun dinnan sai ya je har ƙarshen duniya ma'ana sai musulmai sun samu ƙarfin da ko ina musulunci ya shiga ba ma iyakacin wato nan wato farisa da rum ba kawai zai je duka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka ce ya Allah kai ne mai ma da mulki ka roƙi Allah tabaraka wataala ba da mulki din wasu ke cewa kamar da aka samu ruwaya daga Abdullah Abbas yake cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya bude Makka da aka yi fatahu Makka sai ya ga al'ummarsa cewa wannan al'umma fa sai ta zo ta mulki Farisa da Rum sai Allah tabaraka wataala saukar da wannan ya ce kulin lafuma alkawarin da manzana yau al'ummarsa sai Allah ya ce da shi ka ce ya Allah kai ne mai ba da mulki ka kake bayar mulki ga wanda ka so malikal mulki to itil mulka man tasha kai kake ba da mulki ga wanda ka so ma'ana kai kake iya ba da mulkin farisa da rudin ga wanda ka so Allah tabaraka wa ta'ala zai bai wa wannan al'umma daukakar ya zamto duka musulunci ya shiga gurin kuma ya zo ya karbe kamar yanda muka ji hadisi shekaran jiya ne kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kafin duniya ta tashi sai an samu lokacin da idan arne ya je ya buya a bayan dutse ko bishiya sai dutsen ko bishiya ta yi magana cewa ga wani kafiri a zo a kashe shi a lokacin musulunci ya ɗaukaka zai zamto har ababen da ba su magana ma su yin magana wa tanzi'ul mulka mimman tasha ya Allah kai ne kake karbe mulki daga wanda ka so kai kake karbe mulki ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala shi yake karbe mulkin Faris da Rum duka bai musulmai wasu ke cewa shi ne yake karɓar mulkinsa abu jahal da kuma manya-manyan malaman wato a wato manya-manyan jagororin ƙwarai shawa ya bayar da wannan mulkin ga ainihin al'umma watan zai'ul mulka min mantasha kai kake karɓewa watan izu mantasha ya Allah kai ne wanda kake ɗaukaka wanda ka so kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya ɗaukaka al'umma musulma biye duka alkhair ya Allah a hannunka alkhairi yake dukkanin alkhairi a hannunka yake mana yake cewa biye duka alkhair ana nufin biye duka alkhair wa shar yace an takaita ne wajen fadin wato abu daya kamar inda Allah tabaaraka wa ta'ala ya magana akan tufafi sai yace sarabila taqikumul harra to ana nufin taqikumul harra wal barda ma'ana tufafin da in kun sa za ku samu kariya daga zafi da sanyi amma sai aka ce kariya daga ainihin zafi to saboda haka idan kaga alkhairi ya faru daga Allah ne in kaga akasin haka ya faru kaddara ce ta daga Allah tabaaraka wa ta'ala ba wai ana nufin biye dukkan khair iya alkhairi shine a hannun Allah tabaaraka wa ta'ala idan wani abu ya faru na jarrabawa sai dan adam ce wannan ba daga Allah bane daga wani a'a ana nufin duka daga Allah tabaaraka wa ta'ala ne shi yake kawowa alkhairi a matsayin jarrabawa yake kawo akasin sa shi ma matsayin mai jarrabawa innaka ala kulli shay'in qadir ya Allah tabaaraka wa ta'ala kai akan komai wato mai iko ne cewa biyadika alkhair ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa daga cikin wato rukunai na imani sai mutum ya yi imani da kaddara ta alkhairi ko kuma ta sharri an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi alkhairin kaddara ko sharrin kaddara sai mutum ya yi imani da wannan kamar sai ka samu waɗansu daga cikin musulmai sai ya zamto iya kaddarar alkhairi ya imani da ita bai imani da ta sharri idan ta alkhairi ta samu sai ce a wannan daga Allah ne haka Allah ya kawo Allah ya kawo alkhairi ba amma idan aka san wannan ta faru daga wani ya sababa mana kaza wani ya kawo kaza wani ya kawo kaza to gashi kuma an ce imanin ka ba zai yi wata kuna ka yarda da wannan ta alkhairi ko aka san haka kenan idan bawa abu ya faru da shi yayi asara a kasuwanci ko a noma ko rashin lafiya ko yayi asarar wato rayuka ma ɗansa ya mutu wane nasa ya mutu duka wannan sai mutum ya ɗauka dama yana daga cikin sharuɗa fa na cikar imani na hakan zai iya faruwa ba idan ya faru ba kawai ka nemi to ta ina wannan abin yake ba daga ba daga Allah ba duka daga Allah tabaraka wa ta'ala tulijil layla fi nahar ya Allah kai ne wanda kake shigar da dare fi nahar wato a cikin yini wani lokaci sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wato dare ya zamto awanni goma sha biyar yini kuma ya zamto awanni tara wata lijin na harafin lail kuma kai kake shigar da yini cikin dare wani lokaci sai ya zamto yini ne awanni goma sha biyar daren kuma awanni tara Allah ta baraka wata ala shi ke da wannan ikon duba yadda dare yake duhu ya fara zuwa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ya rufe duk duniya ta zamto duhu in asuba ta zo alfijir ya zo fitowa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan nan ma kaga duk duniya kuma ta haske wannan iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda isa yi wannan kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala yake iya bambanta abin wata rana wasu lokacin kai yinin ya fi tsawo wani lokacin kuma daren ya fi tsawo duka wannan iko ne na Allah kuma idan bayi suka duba za su sake yaƙini da kuma samun ƙarfin imanin cewa Allah tabaraka wa ta'ala ala kulli shay'in qadir mi iko ne akan komai a yanda daren ne yake zuwa a yanda rana take zuwa amma kuma ya zanto wani lokaci wannan yafi yawa wani lokaci wannan yafi yawa ba wanda yake wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala tukhrij al-hayy min al-mayyit domin inda mutane duka za su haɗu su ce so suke sai sun daidaita dare da rana ya daina canzawa ba su saba duk duniya in suka ce za su haɗu wannan karan suna da wata bukata iyayi ne suke so saboda suna da wani sha'ani da suke bukatar hasken rana ba su isa su dakatar ba lokaci dole za ta yi wato za ta abin nan ba wanda ya sai dakatar da waɗannan al'amura guda biyu ko yini ko rana haka za su ta yi har a tashi alƙiyama sai dai haka zo dab da tashin alƙiyama kuma sai rana ta fito daga yamma a matsayin ta fito daga daga gabas to wannan yana gwada muku cewa alƙiyama ta zo ko ka tuba ba za a karba ba amma yanzu ka tuba kuma za a karba tukhrij al-hayy min al-mayyit ya Allah kai kake fitar da rayayye daga matacce malamai sun yi maganganu da yawa cewa menene rayayye menene kuma mataccen da Allah ke fitar da rayayyen daga shi daga ciki shine Allah tabaaraka wata'ala yana fitar da dan adam da dabba daga ainihin dugan mani wanda yake shi din ba kuma abu ne rayayye ba mai rai ba yana daga ciki shine wato Allahu tabaraka wata'ala ya fitar da yabanya yanzu ka dauki ƙwayar gero shi yanzu geron nan babu ne mai rai ba amma sai a je a shuka shi sai yabanya ta fito kuma da ranta tana sake girma tana girma tana girma Allahu tabaraka wata'ala ya ce kai ne wanda kake fitar da raye daga matacce ka dauki ƙwayar wake ka je ka shuka gashi a bushe ka ɗaure shi cikin buhu ba abin da ya same shi tunda ba rai gare shi ba kana sa shi ya samu ruwa ko sai fito ya ta girma ya ta girma ta girma kuma lokacin da yake girma ma kai baka sani ba ba wani mai gona da ya san lokacin da amfanin gonarsa yake ƙara tsawo din sai ka je gona ka yi ni kana aiki ba za ka taɓa ganin yaushe ne wannan ganyen ya ƙaru ba sai ka je yau wakenka kunne biyu ganye biyu sun ɗan fito ka wuni a gonar in za ka kwana ba za ka ga lokacin da ya fito ba amma in aka jima kana duba sai ga ya ƙara biyu amma yaushe ke ba wanda ya taba ganin yaushe yake dan karuwa kadan kadan gashi yana girma yana girma ba a kawai sai gashi haka duka wannan wato aya ce kuma abin lura ne dangane da iko na Allah tabaraka wata'ala domin mu'mini su ƙara imani wa tukhrij al-hayya min al-mayyit kuma Allah tabaraka wata'ala malamai suka ce yana daga cikin ma'anar wannan shine ga kwan kaza ko kwan duk wata tsuntsuwa da take kwai shi ba abu ne abu ne mai rai haka ba amma daga gare shi ne kuma wannan kalar dabbar yake fitowa idan ka samu kwan kaza in ya samu kwanaki kuma sai kaza mai rai ta fito daga wannan duka wannan yana daga ciki yana kuma daga cikin wato ma'anar abin malamai suke cewa shine ya zamto kafiri ne sai ya haifi sai ya haifi da kuma dan ya musulunci ya zamto musulmi kaga shi matacce ne in aka yi duba da ainihin imani shi kuma ɗan ya zama torayayye matuƙar da shi musulmi wata kwarjil mayyata min alhayi wannan shi ma kuma akasin wancan kamar yadda yake wancan ababen da aka lissafa to shi kuma wannan cewar ana fitar da matacce daga mai rai shi kuma akasin wancan ma'ana kazar za ta yi da kwai hakanan musulmi ya haifi wanda zai zo ya kafirce hakanan kuma ita yabanya ɗin ta fitar da wato zangarniya ko ƙwayoyi waɗanda suke su kuma su da rai mana dai aka sun wancan watar zukuman ta sha ya Allah kai kake azurta kake azurta wanda kaso bigare hisab ba tare da hisabi ba na ce hisabi shine lissafi mana Allah tabaraka wa ta'ala shi yake bada arziki ga wanda ya so ba tare da lura da cewa da fa na baka kaza kashe ba na baka kaza ka kashe a Allah baya wannan dan adam ne idan ya bayar ya bashi ai na masa kaza na masa kaza na gama da wari yanzu wani ne yanzu shi ma zan masa kaza amma shi na ga na masa amma shi Allah tabaraka wa ta'ala bayya wannan sai kaga wani yana ta kashe kuɗi yana ta kai ya face face da kuɗin kuma Allah ya saki ƙara masa saboda bai gari hisabu ba lissafawa Allah tabaraka wa ta'ala na'am
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا فو ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير حياك الله الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين كدفت muminai su riƙi kafirai auliya'a a matsayin masoya majibinta al'amura kada su yi wannan min dunin muminin ko ma bayan muminai a muminai su riƙi muminai ‘yan uwansu wa man ya faru zalika Allah ce duk wanda ya aikata haka ya riƙi waɗanda suke ba muminai ba a matsayin masoya falaisa min Allah fi shay'in to wannan baya cikin addinin Allah wannan ba tsarin Allah ba ba haka Allah ya umarta ba illa an tattaku minhum tuqa sai dai in kuna shakkar wani abu da gare su kuna rayuwa a cikin su ba yanda za ku yi kuna shakkar kada su muku wani makirci to sai ku nuna kuna wato kyakkyawar mu'amala da su a fatar baki to da tsoron wani kaidin su domin ku yanzu ba ku da ƙarfi kuma a ƙasar su kuke rayuwa ko a tsakiyar su kuke wa yuhadhirukum Allahu nafsahu Allah yana tsoratar da ku kansa ba ku kiyaye shi wa ilallahi masir zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ne makoma take qul Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam kace da su in tukufu ma fi sudurikum idan kuka koye abin da ke cikin zakatanku sudur ana nufin wato kiraza to abin da ake nufi a cikin kirjin ko shine zuciya aw tubuduhu ko kuma kuka bayyana abin da ke cikin zakatan naku ya'lamu Allah Allah da ya sani ko a koyen ko a filin duk Allah ya sani wa ya'lam ma fi samawati wa fil ard Allah tabaaraka wa ta'ala ya san abin da ke cikin sammai kuma ya san abin da ke cikin kasai wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai Allah ya yi hannun da cewa la ya tafi zil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin kada mu'minai su riƙi kafirai a matsayin majibunta al'amuran su a matsayin masoya kuma bayan mu'minai Abdullahi dan Abbas yake cewa wannan ta sauka ne cikin sha'anin munafiqai Abdullahi bin Ubay bin Salul shi da jama'arsa Mana in dai daga sai kuke ko mu'mine ne to kada ku riƙi kafirai a matsayin majibunta al'amuran to su kuma inda suke yi inda su munafiqai ne sai su zo ne suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da sahabbai shine Allah tabaraka wa ta'ala ya hakaito wani halayya su a cikin suratul baqara yace idan suka hadu da ku idan suka hadu da ku sai su amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum amma an suka koma gurin shugabannin su na kafirai sai su amana tare da ku ai karku ga mun je gurin annabi da sahabbai inna ma nahnu mustahzi'un ai isgilanci muke musu kawai muna zuwa ne mu je mu ji a matsayin mu musu dariya kawai ba wai muna tare da su bane to kaga munafunci kenan to shi Abdullah bin Ubay bin Salul ya zamto shine shugaban munafikai zai je gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a majalisar manzon Allah duk abin da za a yi na bada shawari ma tsohon baki bada shawari amma kuma shi bai yi cikakken imani ba za a tafi yaƙi ya rinka zuga mutane cewar a dawo ya rada wannan ya rada wannan daga an je wani ya asa wata yar kwana sai ya makale daga cikin mutanensa cikin munafikai sai ya makale sai an yi nisa ko sai ya biyo ya rinka dawo da mutane wato yayin yaƙi to saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ke jawo munafikai kunne cewa la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin kada mu'mine in dai daga sai ko mu'mine ne to kar ku yi kafirai a matsayin masoyanku ga kuma mummine ku kyale mummine kar ku yi wannan wa man yafa'al zalika duk wanda ya aikata haka waɗansu kuma malaman suke cewa a'a ba ta sauka a cikin kan wato sha'anin munafiqai bane a'a ta sauka ne kan sha'anin muminai su ake jawa kunne mana ne duka bangarori biyun ma dama na daga cikin wato fadin ma'anar alkur'ani shine sanadiyar saukar ya zamto abu biyu ko ma uku yanzu wannan munafikai an ce in dai ku mu'minai daga sai to karku yi haka su ma mu'minai da suke da imanin ana tsoratar da su kada fa wani lokaci ya zo su samu zaniya su ma su yi haka su riƙi wato kafirai a matsayin masoya alhali ga mu'minai su kyale mu'minai a gefe fa laysa min Allah fi shay'in wani lokaci zaka ji mutane suna cewa ai su kafiran ne sun fi sun fi gaskiya ko sun fi amana babu mutumin da ya fi kowa tabbas ana samu da yawa daga cikin mummune wanda suke ha'intar mutane suke zalunta su akan abin da shafi dukiyoyi mai ba bane hasali ma idan kaga an je an yi an ha'incin mummune a gurin ibada musulmai a masallaci an je an yi sata ko wani abu da zaka samu kuma musulman ne suke sata amma tare da haka bayya nufin fifita wanda yake ba mai imani ba akan mai imani domin ba makarishin da ya wuce wanda zai yi wa Allah tabaraka wa ta'ala ƙarya ya ce Allah na da ɗa ya yi wa Allah ta'ala ƙarya to ba wanda ya ce kai ya maka ƙarya ƙarya ce amma ba ta kai girman wanda zai yi wa Allah ƙarya ba falaisa min Allah fi shay'in hakan bayya cikin addinin Allah ku jibinci wato kafirai kuma bayan mu'minai wannan ba daga Allah bane ba haka Allah ce illa an tattaqu minhum tuqatan Allah tabaraka wa ta'ala ce sai dai in kuna jin tsoron wato wani abu ne dangane da su kuna rayuwa a yankin da su ne masu ƙarfi idan bakwa tattauna da su bakwa yin abin da ya kamata kuna tsoron sharrin su za su muku wani makirci ko su kashe ku shi ne Allah tabaraka wata'ala ce illa an tattaku minhu minhum tuqa sai dai in kuna wannan wato kuna kuna shakkar su ne saboda haka sai ku yi wani abu da fatar baki saboda kada su kashe ku amma zuciyarku kuma tana da kyau zuciyarku tana nan a cike da ainihin imani da yawa daga cikin magabata sun kyamaci yin taƙiyya ma'azbin jabal yake cewa da shi da mujahid suke cewa wannan abin da aka faɗa a farkon musulunci ne amma daga baya an zo an hana lokacin mumini ba su da yawa akan doron ƙasa gaba ɗaya amma da tunda mumini sun yawa gabaki ɗaya ma cewa illa an tattaku min hutuka ya ce wannan ya riga ya wuce saboda yanzu ko ina ka je akwai musulmai idan inda kake ne babu musulmai to wannan kuma haramun ne ka yi rayuwa a gurin ka ce dole kai sai ka je ka zama a kankanin wanda su ba musulmai ba dole ka bar gurin sai dai ne sai dai idan da'awa ka je idan da'awa mutum ya je ya je tsakankanin su domin musu wa'azi yana kiran su zuwa ga addini wannan kuwa saboda wato wajen zama tsakankanin wanda suke ba musulmai ba akwai hatsari mai girman gaske akwai hatsari mai girman gaske wajen cin abinci kwanan nan ina ganin wani wani malami dan kasar Saudiya ke cewa shekararsa 20 da dan wani abu wato a a Japan yana da'awa da yake fadar yadda abuwa suke yake cewa sai in yazo saudiya sai ya ɗauki guziri mai yawa ya tafi da shi a matsayin abincinsa ya ce zai iya zagaye guri ya iya zagaye iya wuni guda bai samu inda zai ci abinci wanda yake na halal ya ce saboda haka in zai fita kullum sai ya ɗan kulli da bino mai yawa sai ya fita da shi shi ne abincinsa daga ɗaki idan guzurinsa ya kusa yankewa hankalinsa ya tashi so da sai ya nemo ƴaƴan itaciya ya nemo kaza ya nemo kaza yace amma duk inda yake rayuwa din duk abubuwan na haramun ne yace yaje ya samu wani limamin masallaci ne sabon sabon musulunta a can wani gari da nisa yake magana da shi yake ce da shi wato yake cewa lokacin ciwon hakuri ya kama shi sai ya ce kai shi asibiti sai ya kai shi wani guri wani asibiti yace shi likitan baya jin turanci sosai shi kuma bai iya yaren can ɗin ba kaɗan shi ma ya fara iyawa sau daga shi bai ƙware a yaren ba shi kuma ya ɗan iya turanci shi malamin amma shi kuma likitan bai iya turanci ba ya ce sau daga sai aka sa wani a tsakiya wannan wanda ya musulunta sai zama a tsakiyarsa in ya faɗa shi kuma ya fassara masa da turanci shi ya ɗan iya turanci kaɗan kuma ya ɗan iya larabci kaɗan ya ce da haka da haka ya ce farkon abin da ya fara tambaya ta shi ne ya ce da ya auna haƙorin sai ya ce masa kana shan giya ne sai ya ce a ba shan giya sai ya ce kana cin naman alade ya ce baya cin naman alade sai ya ce da ya ce min ina shan giya na ce masa ban na shan giya ai giya mu haramu ce a musulunci sai ya sake ce masa kana cin naman alade ya ce mu a musulunci haramun ne sai sake ce masu to kana shan coca-cola ya ce sai na kasa ba shi amsa ne sai sake matsa masu kana shan coca-cola sai ya ce eh wani lokaci na kan sha amma na kan ɗauki dogon lokaci ban sha ba sai ce masa to baka yin bros da makilin sai ce baya yi sai ce da me kake yi ya ce to dama akwai asuwaki a sai ya karɓi asuwakin sai ya kira wani asibitin sai ba shi asuwakin ya ce aje lab a gwada masa wani abin a kawo masa sakamakon sai ce a ba shi asuwakinsa ya ce dama miswak ne sai ce sai dai inda sharaɗin in za ku je da shi ku gwada amma za ku bani takarir ɗin nima report ɗin nima za ku bani in za ku bani kwafi a je da shi in ba za ku kwafi ka abin da ka ya ce suka ce a za mu baka za mu baka ya ce sai na bayar aka ya ce da aka dawo sai ke ce da ni ya ce ƙarshe sai fahimci cewar ashe waɗannan abubuwa ɗin suna kashe haƙori shan giya cin naman aladen yana da wata illa ya ce mamaki ya kama shi yana kiran waɗansu yana gwada musu cewar wannan mutumin abin da yake jikin haƙorinsa wato rashin kamuwa ba shi da wasu adadi na hatsarin kamuwa da wasu cututtuka fiye da kusan duk mutane su rayuwa a yankin da suke ɗin shi kaɗai kusan kowa yana da wannan barazanar kamuwa da wasu cututtuka amma shi bai da shi saboda shi baya shan giya shi baya cin naman alade sai ya ce masa da ya kawo sakamakon ya ce da ya zo sai ya ɗauka ya kai gurin wani santa da ake tarjama aka fassara masa wannan result ɗin da da larabci ya ce sai ya ga a ciki an nuna akwai karancin fluoride ya ce fluoride ɗin da ake bukata ya ishi haƙorinka shi ne sai dai in za ka yi amfani da wannan sau biyar a yini in za ka amfani shi sau biyar to fluoride ɗin ya ishe ka amma in bai kai sau biyar ba fulora ɗin ya yi kaɗan shi kuma na jikin bakilin in za ka amfani shi sau biyar kuma ya yi yawa shi kuma zai iya kawo maka illa wajen lalata maka dasashinka sai yake magana yake cewa to yanzu abin da za mu lura anan shine nabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa laula ana shuka ala ummati la amartuhum biswak inda kulli salako ma'a kulli wudu ba dan kan na tsananta ba da sai in ce ku rika yin aswaki sau biyar duk lokacin da ku yi alwala yace subhanallah wannan sai daidai da sakamakon suma da suka samu wanda suke su ba musulmai bane cewa inda za a yi sau biyar da wannan shine hakikanin abin da ake bukata kuma daidai da lafiyar dan adam kenan saboda haka malamai suke cewa wato yin taqiyya din farko farko ne arawato daga haya albakka yake cewa nace da sa'id ibn jubair lokacin wato mulkin hajjaj sai na ce da shi yaya mai ka fahimta dangane da yin taƙiyya suke shi ba magana taƙiyya ne duk wannan adadin yawan mutane ɗin ka ce za ka je ka taƙiyya wani guri in can bai maka ka tafi can ka je ka yi rayuwa in can bai bashi ba maganar taƙiyya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yuhaddirukum Allah nafsahu Allah yana tsoratar da ku kansa fa ku kiyaye Allah Allah ne ya ce wa yuhaddirukum Allah nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa ku kiyaye shi idan ya kama ku ba wanda ya sai ya kwace ku wa ila Allahil masir zuwa ga Allah ne makoma take qul in tukhfu ma fi sudurikum kace da su idan kuka boye abin da ke cikin zukatanku na jibunta na kaunar kafirai au tubuduhu ko kuma kuka bayyana shi a fili ya alamullah Allah ya san kun boye wannan ya kuma san kun bayyana wa ya'lam ma fi samawati wa fil ardi kuma ya san abin da ke cikin sammai ya san abin da ke cikin ƙasa wanda ya san wannan to menene kuma zai zamto ba sananne a gurinsa ba tunda ya san abin da ke cikin sammai ya san abin da ke cikin ƙasai abin da ke cikin zakatan ku ne zai gagara sani ba zai gagara Allah tabaraka wa ta'ala sani wallahu ala kulli shay'in qadir Allah akan komai mai iko na'am
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد حياك الله الله تبارك وتعالى يتي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا yinin da ranar da kowace rai za ta sami abin da ta aiwatar abin da ta aikata mahuzaran a halarci gashi nan an zo da shi na alkhairi wa ma amilat min su'in hakanan abin da ta aiwatar na sharri mummunan aiki shi ma zai zanto a halarci tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida rai in za ta yi fatan za ta so law anna bainaha wa bainahu da ma a ce mana tsakaninta da tsakanin wannan aikin nata mummuna abadan ba'ida akwai wata masafa akwai rata mai nisan gaske wa yuhadhirukum Allahu nafsa Allah yana tsawatar da ku kansa fa ku kiyaye Allah wallahu ra'ufun bil ibad Allah tabaaraka wa ta'ala mai tausaya bayi tare da shi mai tausaya musu ne yace ku kiyaye shi yawma tajidu kullu nafsin yinin da kowace rai zata sami ma amilat min khairin abinda ta aiwatar na alkhairi gashi nan a halarce wannan wata rana ce ita ce ranar alkiyama haka Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka bai ya zaluntar kowa kowa zai samu abin da ya aiwatar a halarce gobe alkiyama wama amilat min su'in hakanan abin da rai ta aiwatar mummuna za ta same shi shima muhdaran a halarce gashi nan na alkhairi gashi nan a cikin littafi na sharri gashi nan a cikin littafi sai a ce da bawa ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba karanta littafinka ya isa ka yanke kanka da kanka hukunci kafin ma a ce ma komai idan mutum ya ya karanta ya ga cewar barnar ta fi alkhairin yawa abin ya dame shi sai ya ce ma da hada kitab la yugadiru sabiratan wala kabiratan illa hasa wa wajadu ma amilu hadira sai mutum ya rika cewa wannan wani irin littafi ne haka bai ya kyale dan karamin aiki ko babban aiki sai da ya rubuce duk abin da ne ya zo a cikin littafin nan ni na manta waɗansu abubuwa ma ga su a ciki Allah tabaraka wa ta'ala ce duk abin da bayi suka yi za su same shi a halarci a cikin wannan littafi din sai zamto idan rai aka nuna mata abin da ta aiwatar na alkhairi da kuma abin da ta aiwatar na sharri to dama alkhairin take nema to wannan sharri din tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida sai ta zamto tana fatan ina ma a ce law an law anna bainaha wa bainahu da shi tsakanin ita wannan rai da ta karanta wannan mummunan aikin nata da kuma tsakankanin wannan sharrin amadan ba'ida ina ma akwai wata rata mai nisan gaske ma'ana ratar za ta buƙaci tsakaninta da sharri ne ba tsakaninta da dukkanin sharri da alkhairin ba ita alkhairin ran za ta so shi ina ma a ce ya ƙara yawa amma shi wannan sharrin za ta buƙaci ina ma a sami amadan ba'ida rata mai nisan gaske shine muqatil yake cewa ratar da rai zai yi fatan ina ma ta kasance tsakaninsa da mummunan aikinsa ya ce kamar bainal mashrik wal maghrib kamar tsakankanin gabar da yamma haka zai so da a ce tsakaninsa da mummunan aikinsa ya kai tsakankanin gabar da yamma saboda abinda wato ya gani a ciki na anashin halaka Allah ka kare amin wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu Allah yana tsoratar da ku kansa ku kiyaye shi wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai tausaya wa bayin
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين طيب الله تبارك وتعالى يقول كشيء دسو إن كنتم تحبون الله إن كنتم كسن شكرا سام الله فاتبعوني تقبي يحببكم الله سي الله يسوكو ويغفر لكم ذنوبكم يكم غفر تامكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله مي غفر عليه رحيم كما مي توسع بايني مي جين كاي ني غباي ولا أطيعوا الله والرسول كشيء دسو كيبي يا الله كوبا الله كوبا منزانسا fa in tawallau idan suka juya baya suka yin imani fa inna allaha la yuhibbul kafirin to sani fa allah baya san kafir
na'am qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wannan aya ta sauka ne cikin sha'anin yahudawa da suke cewa nahnu abana'ullahi wa ahibba'uhu haka suke cewa su ne ƴaƴan allah kuma su ne waɗanda allah ke so sai allah tabaraka wa ta'ala ce kul kace da su in kuntum tuhibbuna allaha in dai kuna son allah ne har ma kuke cewa ku ƴaƴansa ne saboda san da kuke masa to fattabi'uni yuhibbukum Allah to kuma biyayya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya so ku an rawaito daga Abdullah ibn Abbas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya tsaya akan Quraishawa a haramin Makka lokacin suna da kuma kansu a ciki yake cewa suka dauki kwandimuna suka rataya wa suka rataya waɗannan wato gumaka din ya zanto suka sunkuya suna musu sujada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya ku quraishawa kun saba wa addinin babanku annabi ibrahim da kuma isma'il alaihi salatu wassalam sai quraisha suka ce ai ba bauta musu ke muke ban ma bauta musu waɗannan gumaka din haka kullum ba dan komai muke bauta musu ba suka ce muna bautata musu ne na'buduha hubban lillahi liyuqarribuna ila allahi zulfa muna bautata musu ne saboda san Allah da muke yi su ɗin kuma dan su kusantar da mu ga Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama kul ka ce da su in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in dai daga sai ne san Allah kuke yi to ku mun biyayya ku riƙe abin da nazo da shi sai Allah ya so ku ba wai ku je ku yi bautar gumaka a matsayin wato wato a matsayin san Allah ba idan aka ce da Allah tabaraka wa ta'ala ce in kuntum tuhibbuna Allah san Allah kenan yuhibbukumullah ma'ana shi kuma soyayyar Allah ga mu'minai idan aka ce san mu'minai ga Allah tabaraka wata'ala shine bin umarninsa da kuma fifita wato yi masa da'a akan yi wa kowa da'a da kuma neman yardarsa shine mai san Allah san Allah a bangaren bawa shine bawa ya ba Allah din ya fifita yardar Allah akan yardar kowa ya kuma zaɓi sakamakon Allah kyakkyawan sakamako wannan shine ba ya zanto mai san Allah idan kuma aka ce Allah yana son bawa shine Allahu tabaraka wa ta'ala ya yabi wannan bawa ya kuma ba shi lada ya kuma yafi masa zunubansa to Allah ya so bawa ke to idan bawa ya aiwatar da san Allah ma'ana yayi biyayya ga Allah ta hanyar bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to waɗancan abubuwa sai su faru da shi bawa din shine san Allah din Allah tabaraka wa ta'ala sai ya yabe shi ya kuma me ya gafarta masa zunubansa ya kuma yarda da shi ya gafir lakum dhunubakum Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai wato mai rahama ne Allah tabaraka wa ta'ala ce kuli qul ati'u Allah wa rasula ka ce da su ku bi Allah ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya fa in tawallau idan kuka kawar da kai kuka yin imani kuka yin biyayya fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah baya san kafirai an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda aka rawaito daga Abu Huraira yake cewa manzon Allah yace kullu ummati yadkhuluna aljanna dukkanin al'umma ta za su shiga aljanna illa man aba sai dai wanda yake sai sahabbai suka ce ya rasulullah waye zai shiga aljanna sai ya ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba duk wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna duk wanda kuma ya saba min to wannan shi da yake shiga aljanna in dai mutum ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya to zai shiga aljanna idan kaga kuma mutum bai shiga aljanna ba to ya ƙi biyayya ne wannan kuma shi ya sababa kansa shi yake muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya fara mu wato biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala ka samu cika da imani anan za mu tabe ta saboda ne na lokaci ya Allah tabaraka wa ta'ala gafarta